إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التلبيد babin da ya zo na bayanin talbid talbid shine dan farar da gashi ake akwai sinadari da ake mutum zashi aikin hajji sai ya shafa ma gashinsa sai gashin ya damfare ya harhadu ta inda kura ko abu baya shiga har eje kan tsakiya eje kan fatan kansa shine ake ce ma at-talbid in za a je aikin hajji ake yin haka to shine na umar ya kawo magana guda biyu wannan maganan in ka kalli zahirin maganan sai kama akwai tanakudi a ciki sai malamai suka ce a'a abinda kake fahimta na tanakudi din ba haka bane ba shine abinda yake faɗa kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال يجي سيدنا عمر ya ce man dafara ra'asahu falyahlik wala tashabbahu bitalbidi yace duk wanda yaje aikin hajji ba talbidi yayi ba sai ya kisa gashin kansa ya sassaka gashin kansa ba kiso kenan ba to in ya gama aikin hajji ba zai taksiri ba ya aski wala tashabbahu bitalbidi kada ku ɗauki hukuncin talbidi ba hukuncin wanda ya kisa gashinsa saboda mai ya ce talbidi an samu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi talbidi an fahimta shi ne hadisin da zai zo daga baya insha Allah قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال من أقص رأسه au zafara au labbada duk wanda ya kisa gashinsa ko ya talbidi faqad wajaba alaihi alhilaq wajibi ne ya aske gashin ba shi yayi sisiye ba in yayi sisiye bai yi ba to magana wannan hadisin na farko da hadisi na biyu wala tashabbahu bit talbidi kada ku kamanta ayin kisu da cewa ai shi da talbidi duk hukuncin su ɗaya ne sai ce a'a talbidi an same shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mana ya hana kenan a kisa gashin sai ne shine manyan malamai sai da suka je suka dawo akan wannan hadisai guda biyu da ake ganin su gaban babu magana a ciki qala al imam zakariya al kandahalawi fi awjazihi wal awjah wal awjah indi fi ma'na al athari ya ce abinda nake ganin ya fi a cikin ma'anan waɗannan hadisai guda biyu anna man dafara wajaba alaihi alhalq wanda ya kisa gashinsa ma'ana ya kiso kenan wajibi ne ya yi aski in yi tafsiri aka ce bai yi ba lil ma'ana yayin da zai ne zakarahuma albaji baji ya faɗi ma'anan da ke cikin waɗannan a cikin cikin sharhinsa thumma muni'a an tadfir bayan ya zartar da wannan hukuncin sai mana sai ce a akada ma mutum ya kisa gashinsa abinda yake nufi kenan wa qala la tatashabbahu ay la tatashabbahu bi zalika bit talbidi kada ku kama ku kamanta wannan kiso da talbidi fa inna talbida thabitun an annabi sallallahu alaihi wasallam ay talbidi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha laysa bi thabitin kiso kuma bai tabbata ba daga manzon Allah za shi aikin hajji ya kisa gashi shi a talbidi yake yi fazahiru indi yace zahirin wannan maganan a wajena annal jumlata thaniya man'un li hadha al-fi'l mutlaqan ai jumla ta biyu din nan hani aka yi kar ai kada ai kiso wal awwal wal ula bayanun li hukmi hadha al-fi'l law fa'ala ahad jumla kuma ta biyu bayani ake na hukuncin wanda ya yi kiso to in ya yi kiso dole ne ya yi aski ba sai ya yi ba in yayi sisiye bai yi ba haka malamai suka faɗa saboda abin da sa malamai suke bin maganganun manzon Allah ko sayyidina Umar ko sahabbai a zama musu mafita saboda tanakudi abin da ake ce ma tanakudi shine tifka da warwara contradiction tifka da warwara tanakudi wannan abu da kake gani kamar abu ne mai sauki ba abin da yake wahal da dan adam kamar wannan abin tifka da warwara tanakudi mutane duk baki ɗaya sun kasu kashi gida uku ne tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa muminai babu tanakudi abinda harshe ya fada shi zuciyar ya kudurce abinda zuciya ta kudurce shi harshe yake fada shi yasa mumini ba shi da tanakudi a cikin zatinsa kafirai na biyu su ne kafirai su ma ba su da tanakudi a cikin zatinsu zuciya ta kiya harshe ma ya kiya akwai tanakudi babu tanakudi babu tubuka da warwara to ina ake samun wahala eh munafikai annifaq su ne harshe ya ce ashadu Allah ilaha illallah zuciyar takkiya da babu shi a cikin zuciyarta wa iza laqul ladzina amanu qalu wa iza khalaw ila shayat qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una to shi yasa Allah ya ba su hukunci innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to wannan tadakudi shine yake tafiya har zuwa yanzu har ana da kasa duk wahalhalun da muke ciki yanzu duk wahalhalun da muke ciki yanzu ma'anarsa tanakudi ne tanakudi ne ina yi muku jagoranci ina mallakan ku ina yi muku mulki abin da nake fara da bakina daban da abin da ke cikin zuciyata to shi yasa ba yadda za a yi a zauna lafiya shine mawaki yace mutarabbi yace wa min nakdil aishi ala al mar'i an tara aduwan laka mamin sadakatihi buddu ya ce ba abin da ke wahal da mutane a cikin rayuwa shine kana ganin mutum makiyinka ne amma kuma larura ta ce dole sai ka yi mu'amala da shi hadakan da aka hada ke an fahimta ba radda wani zai wannan za su fahimci wancan ba radda wa'ancan za su fahimci wannan al'adu daban aqida daban komai ya sha bamban daban aka ce sai an haɗu an fahimta to shi sa kullum ake cikin tashin hankali aka kasa fahimtar juna to haka kai ma a gidanka in kana samu ana samun tanakudi a cikin maganarka da aikinka wallahi ba za ka zauna lafiya ba za ka ji daɗi ba haka kana sarki kana gwamna kana shugaban kasa kana minista kana menene kana malamin tsoro ko malamin jami'a ko menene kai abin da harshe ya fada ya dace da abin da ke cikin zuciya amma zan zo ina yi muku magana ni gwamna ni ne gwamna ko shi ne gwamna ko shi ne sarki ko shi ne malami yana maku magana shi ya san abin da ke fada muku ba shi ke cikin zuciyarsa ba ƙarya yake yi kai da kake ji ka san ƙarya yake maka shi ma ya san ka san ƙarya yake maka yaushe za a taɓa zama lafiya yaushe za a taba jin daɗi sai dai mu rinka yaudarar kanmu cewa ai muna jin daɗi muna jin daɗi wallahi tallahi ba jin daɗi ba ne duk wanda tun daga shugaban ƙasa har minista har majalisa har wani sanatoci har gwamnoni har kwamishinoni ko duk baki ɗaya mai ake nema a tara a tara dukiya masu yawa a gina gidaje manya-manya masu tsada a hau manya-manyan motoci manya-manyan riguna komai mai kyau waɗannan abubuwa da ka tara su suna da alaƙa fa da bugun zuciyarka da ƙatu kalbin riƙin ƙa'ilatun lahu innal hayata da ƙa'ikun wasa wani da ƙatu kalbin riƙin ƙa'ilatun lahu innal hayata da ƙa'ikun wasa wani wai bugun zuciyarka na ce ma wannan rayuwar fa mecece lokaci ne kaɗan duk sa'an da zuciyar ta buga ɗaya rayuwarka ta ragu tana bugawa tana bugawa rana ɗaya sai ta kai bugu na ƙarshe da ta buga shi kenan ta gama aiki adadin da aka ɗauka mata ya cika shi kenan sai a ce mutum mai duk duniyan nan inda za a kai ka wallahi ranar taimakawa za a yi ka mutu da zaran ka mutu duk abin da ka tara ɗin nan ka yi hasarar zufa gidajen da dukiyar da menene da menene duk kayi hasararsu kaje ina kaje inda baka da ajiya kaje inda kake fada da shi lahira baka da ajiya baka tare da makan komai ba shine khasirar duniya wal akhirah wa zalika huwa al khusran al mubin kada ka taba jin haushin su wai don sun tara kudi mai yawa wallahi kana da karancin imani kai duk sa'an da mutum ke ta in Allah na tare da kai don Allah mai ka rasa a duniya duk wanda Allah ke tare da shi yana tare da Allah mai rasa a duniya duk wanda Allah ba shi tare da shi mai samu hasara ya tara maka shi to amma karancin imani yadda ake karantar da kai ba a karantar da kai yadda imanin ka zai karfi ana karantar da kai ne hayaniya da rigima da rikici da rigima ana karanta da kai ana fada da wannan kungiya ana fada da wannan kungiya shikenan ba yadda zaka samu tarbiyyar da za ta saka huta zuciyarka ta natsu ta samu imani wallahi duk wanda Allah ke tare da shi bai rasa komai ba duniya da lahira duk wanda Allah ba shi tare da shi wallahi bai samu komai ba wannan mas'alar ita ce manya-manyan annaba manzannai suka kai fir'auna jabberi ne ga sojoji ga manya-manyan makaman kare dangi ga komai da komai ya biyo zuwa suka biyo wa annabi musa mutanen annabi musa da kansu shaida hankalin su ita suka ce inna da mudrakuna me suka ce me suka faɗa a su mutanen annabi musa inna inna harfin tauki la mudrakuna tabbas tun da kasu nan annabi musa ya ce kalla inna ma'iyya rabbi sai hadi kalla wannan kalimatin da ka fahimce ta da ka huta kalla inna ma'iyya rabbi sai hadi ni allah na tare da ni ba yadda za a yi ya ɗai sallama ya ɗauke ni sallama ma kafirai ba yadda kafirai ba suna abin da za ta yi wannan addini da karsa fa za su zo suna neman shi duniyar nan ta zauna shekara dubu lafiya tana hannun musulmai tafiya ce tafiya aka zo karfi ya koma hannun turawa hannun kafirai hannun kaza kaza kaza da kaza duk da karfin da suke da shi da makamai da iko da menene har yanzu sun kasa cire wannan imanin a zuciyarka yanzu kai ne kake neman mafita tun da baka da abin da zaka ci shugabanninka sun kwashe kudi sun barka da yunwa sun barka da talauci kake neman mafita shi yasa ka rasa lokaci zai zo duniya duka tana neman mafita tura tura kasan turai wallahi za ta zo tana neman menene mafita ina mafita a lokacin duk baki daya bakaki na neman mafita farare na neman mafita turawa na neman mafita masu kowa na neman mafita ina mafita wallahi sai an nemi inda musulunci yake sai an dawo kan wannan addini da kai kare na da shi nan ne za a samu mafita don Allah bai kaddara tun daga ran da aka ce ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil duk inda ka je ba za ka samu mafita ba sai ka dawo al muddassir al muzammil duk inda ka je wallahi turawa da kowa da kuma da kayansu da kwarewa da komai sai sun zo suna neman mafita tun da matsalar ta fara ta da hakta ta fara tayar musu da hankali tun yanzu duk abin da suke ci sai ga nan an samu musu kaza wannan ya zo da mota ya take mutane wannan tashin hankali sun yi taro duk dabarar da za su yi sai ka kuma sun samu kansu cikin wani hali to zai zo ya kewaye kowa ya hada da kowa to sa'an nan kowa in ka ga matsala tana damun ka ko ni ko menene to ni da kai suke damu in ta damu kowa kowa zai zo ya manta da abin da ke hannun shi ina mafita ake nema mafita kuma na hannuwa tana ina ina mafita yake yana cikin addinin musulunci sai an zo ana neman ina addinin shari'ar musulunci ita ce mafita shi ya sa kaga duk abin da za a yi a kashe wane ne a nuna karfi a nuna menene da menene da menene baki daya shari'ar tana nan a cikin zukatan mutane ko da ba ku aiki da ita lokacin aiki da ita in ya zo ɗauko ta za a yi aiki da ita dole ba wai dan musulmai na da ƙarfi ne fa kowa zai zo ya nemi inda suke fa a'a saboda babu mafita sai hannunsu an fahimta yasa kada ka rena da wannan addinin da kake da kai ko da ba ka da abin da zaka ci kada ka ga suna tarin dukiyar suna wadata kansu ka ce wallahi kafi su kwanciyar hankali ba sa iya kwanciyar hankali ka kalli kowa ka ce min ga wanda ke cikin kwanciyar hankali ga wanda ke cikin natsuwa wallahi tallahi babu ƙarya ce ka tara dukiyar al'umma kai kadai da kai sai iyayenka da matanka al'umma su wahala sannan ce kana cikin kai kasan kanka kai kai kanka kasan baka cikin kwanciyar hankali kana cikin tashin hankali kana cikin tashin hankali saboda kwanciyar hankali a cikin zuciya take zuciyar kuma me yake ba ta kwanciyar hankali allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ai mun bayyana ma'ana zikirullahi ko isa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un thumma shikenan sayyidina abubakar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dayan su ya sunkuyar da kan ya duba wurin kafar shi da ya gamu manzo Allah ce ma balu ma baluka bisnainillahu salisuhuma ka kulla alaka tsakaninka da Allah da'iman kana tare da Allah Allah yana tare da kai manta da duniya manta da kowa duk wanda zai yi zai ta yi Allah zai kare ka inna ma iya rabbi sai ya hadi ke same yake suka mu hala tanakudu mana duba mutane baki daya kashi uku ne muminai ba tanakudi al'amarin su yake haka yake tafiya abinda harshe ya fada haka yake cikin zuciya abinda ke cikin zuciya shi harshe ya fada shi yasa muminai shi su huta ba su da jayayya ba su da tawaye a cikin zuciyarsu kafirai su ma a mantakinsu ba su da tanakudi a'a a'a zuciyar ta ce a'a harshe ya ce a'a ba shi kenan ba ina ake samun wahala da tanakudi munafukai idza ja'aka almunafiquna qalu to ka gani ko wallahu ka gani ko sai su faɗa da harshen su kuma sun san zuciyarsu babu shi a ciki to shi yasa da'iman a cikin tsoro suke abinda zuciyar ke faɗa ba shi ke cikin abinda bakin ke faɗa ba shi ke ba shi ke cikin zuciyar ba to shi yasa suka fi kowa wahala kuma suka fi kowa wahalarwa yasa Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ma'ana munafikai ma matsayin wajen zaman su a cikin wuta yafi tsanani da wajen zaman kafirai an fahimta ya sa da'iman kamar imaninka yana da ɗimi kada ya sanyi kada ya mutu rike wannan abin ka rike shi da ƙarfi huzul kitaba bi kuwa kada ka yi sakaci don ba ka da abin da za ka ci don ba ka da kuɗi don ba ka da menene da menene da menene a a a ko a cikin kasanka duk tarihin rayuwarka baki ɗaya waɗanda suka rike abu da gaskiya ba su je tara kuɗi ba za ka ga burinsu ya cika ba haka bane ba wanda suka je kuma da ƙarya suna tara kudi suna cewa da sunan addini ko sunan siyasa to sun fi kowa wahala kuma burinsu ba zai cika ba an fahimta babu salati fil baiti babin da yazo na yin sallah a cikin ka'aba ba masallaci ba cikin ɗakin ka'aba kansa wa قصر الصلاة وتقصير الصلاة دين كسر وتعجيل الخطبة بعرفة معنى يصلى cikin kaba yake ya halatta ko bai halatta ba sa'an nan kuma ranar arafa me ake son liman yayi yayi kasar sa'an nan ya takaita ya gaggauta sallah kar mutane su sha wahala abinda unwanin ke faɗa kenan an fahimta to za mu gani hukunci na farko yin sallah a cikin ka'aba me yasa aka ce yin sallah a cikin ka'aba saboda ai an ce ka fuskanci ka'aba ne kai kai sallah kuma aka ce kada ka ba ka'aba baya sai suka ce in ka shiga cikin ka'aba in ka fuskanci nan ka'aba nan baya in ka fuskanci can ka'aba can baya in ka fuskanci nan ka'aba can baya abinda malikiya suka duba kenan suka ce ba za a yi sallah wa'ansu suka ce ba za a yi sallah a cikin ka'aba ba to amma tunda manzo sa'an nan kuma da za ka shiga cikin ka'aba ka bude kofan can kana sallah baka fuskanci komai ba cikin ka'aba jidranil ka'aba kake fuskanta tunda kofar bude take ba a rufe ta ba ina ka fuskanta kenan waje sai suka ce sallah ba ta yi ba an fahimta saboda wanda yake cikin ka'aba jab da ka'aba ba makka aka ce kalla ba ka'aba zai kalla wanda yake nesa da ka'aba ne aka ce ya fuskanci jihar ka'aba wanda ke najeriya shi ma ya fuskanci jihar ka'aba an fahimta to amma tun da manzon Allah ya yi sallah cikin ka'aba sallah ta yi ko ba ta yi ba قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يتي منظر الله ياشق الكعبة هو وأسامة بن زيد منظر الله ناتارد أسامة بن زيد وبلال بن رباح لبلال بن رباح بلال بن رباح habashi bawa ne fa bawa ne daga habashi ba haka bane ba amma karfin imanin shi kaga inda yake shi ba shi ne sayiduna a ataka sayiduna ba wa yanta shi eh sayiduna wa abubakar ce sayiduna umar ya ce me sayiduna a ataka sayiduna ƙarfin imani ga shi yanzu da shi da manzon Allah da Usama bin Zaid da wane ne da Usman bin Talha al-Hajabi eh su suka shiga cikin ka'aba kaga inda darajar bilal ya kai daga kasan habasha fa yake gashi ya kai shi da manzon Allah da Usama da Usman bin Talha al-Jamahi Usman bin Talha ibn Talha me aikin su da aka bude ka'aba aka bude Makka manzon Allah ya karbi makullin Ka'aba aka yi komai aka gama sai danka hannuwa Usman bin Abi ibn Talha su ne dangin shi kirke da makullin har yau har gobe jikokin jikokin jikokinsu ba wanda idan manzo Allah da ya gama ya ce gashi ya danka hannu ya ce ku ne za ku rika makullin ka'aba ilal abad in ba haka ba kowa zai iya kowa na son wannan darajar ko to shi yasa makullin hannu sai yake kowa ya je abin da zai yi abin da zai yi abin da zai yi ku zo ku karba manzon Allah ya ba ku ba wanda isa ya karba eh فأغلقها عليه ومكث فيها yace Usman bin Talha da suka shiga sai ya kulle kofar hamilu miftahil ka'aba kenan sai kulle wa makasa fiha manzo Allah ya kulle kofar ko Usman bin Talha ya kulle kofar sai zauna a ciki qala Abdullahi Abdullahi yace dan Umar ko yace fasa altu bilalan ina kharaja da aka bude kofar aka fito sai na tambayi Bilal ma sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce mai manzo Allah ya cikin cikin Ka'aba da aka bude kuka shiga fa qala ja'ala amudan an yaminihi yace ya sa fila daya daman sa a lokacin filolin da ke cikin Ka'aba guda shida ne daya daman manzon Allah biyu bariya hagun manzon Allah uku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amudaini an yasarihi wa thalathata a'mida wara'ahu وكان البيت يومئذ على ستة عاملة ثم صلى ثم صلى sa'annan manzon Allah ya yi sallah a cikin me a cikin Ka'aba Abdullah dan Umar ce sai na manta ban tambaye shi baraka'a nawa yayi a wata riwaya kamar ya bashi labarin raka'a nawa yayi to akan haka ya halatta ai sallah cikin Ka'aba kenan ko bai halatta ba in ka shiga cikin Ka'aba duk inda ka fuskanta kai sallah sallah ka tayi in ka fuskanci nan in ka fuskanci can in ka fuskanci duk inda ka fuskanta kai sallah sallah ka tayi an fahimta to shine malaman da suka faɗi a suka ce a'a suka ce ai an ce wala kada kada ku ba kada ku ba alkibla baya kada ku ba ka'aba bayan fuskantar kirbin ka'aba za a yi in ka shiga kuwa duk inda ka fuskanta ka ba wani baya in ka fuskanci nan ka ba can baya to shi yasa suka ce a'a ba za a yi ba صلى أشكين كعبة با قال وحدثني عن مالك هكنش نفرقو كينا باب الصلاة في البيت ما جوابك باب الصلاة في البيت لو سئلت ما حكم الصلاة في البيت في كعب في جوف الكعبة ماذا تقول جائز جائز ثم بعد ذلك يأتي بباقي بباقي الأحكام قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال عن كربونك سالم بن عبد الله بن عمر شي سالم يجي كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج ابن يوسف عبد الملك ابن مروان خليفة كنا شي يربط حجاج أن يوسف a lokacin da ya aika shi ya je ya yi aikin da ya je ya yi Allah ya kiyaye kuma shi ne amirul hajji wannan lokacin yace mishi me Allah tu khalifa Abdullah ibn Umar fi shay'in min amr al-hajj yace kada ka saba ma Abdullah ibn Umar kusa ne a cikin bin sunna turke ne jigo ne a cikin bin sunna kada ka saba masa duk abin da yace za a yi shi za ka yi duk da cewa kai ne gwamna kenan kai ne amirul hajj qala yace falamma kana yawmu arafa ranan arafa ja'ahu abdullah ibn umar ja'ahu ad-damir yarju ila man eh ila al-hajjaj ibn yusuf kowa tsoro shi yake ji ja'ahu abdullah ibn umar sai ga abdullah ibn umar wannan amirul hajj wannan amirul sunna amirul sarkin bin sunna kenan ko shugaban bin sunna yazo yace hina zalati shamsu lokacin da rana ta yi mai to lokacin mai kenan azhar wa ana ma'ahu salim dan abdullah dan umar yace ina tare da ubana fasahabihi inda suradiqihi sai ya je wajen inda hajjaji yake shema ne ake yi rumfa ake shema amma masu mulki ana yin shi ne na kasaita faƙala aina haza aina haza ina wannan yake haza abdullahi da umar baya jin tsoron kowa inda aka ce sunan manzo Allah da shi kenan sai dai ayi hakuri aina haza fa kharaja alayhi hajjaj hajjaj na jin murya shi ya fito wa alaihi milhafatun mu'asfara ya fito yana yafi da mayafi an rina wannan mayafin da asfar wani abu jajja haka faƙala malak ya aba abdurrahman ya ce mai faru ne ya aba abdurrahman ka zo kana ce mai aina haza kana daga murya faƙala sai ce arrawa tafiya za mu yi arrawa lokacin tafiya kenan aje a yi tsayuwar arafa in kunta turidu sunna yanzu ne lokacin tafiya in sunna kake so in kuma mulki kake bi ko son zuciya kuma wannan matsala ce ban santa ba in dai sunna kake ita na sani lokacin kenan faqala a hadhihi sa'a yace wannan lokacin wannan lokacin Abdullahi dan Umar qala na'am yace i qala shi hajjaj yace fa'anzirni hatta a fida alayya ma'an sun ma'akhruj ya ce to ka ɗan shaurare ni na je da ɗan kwar na zuba ruwa jiki na mana sa'an nan na fito fana zala abdullahi bin umara sai abdullahi dan umar ya sauka da gabar hawarsa yana jiran shi hatta harajal hajjaju fasara baini wa baina abi sai hajjaji ya gama abin da zai sai ya fito sai suka ya shiga tsakanin abdullahi dan umar da salima dan abdullahi dan umar ana tafiya فقلت له من الذي قال له سالم سالم دان عبد الله دان عمر غا uban shi ga hajjaj hajjaj na tsakiyar su sai salim yace in kunta turidu an tusiba sunnata al yawm in kana son ka dace da sunna yau faqsur al khutba wa ajjil al salah ka gaggauta sallah ka takaita khutba in dai sunna kake son ka dace da ita ga uba sunni ga ɗa sunni sunna sak ba wasa kala ya ce faja ala yanzu ila abdullahi bin umar salim ya yi magana ga abdullahi da umar shi hajjaji ya kalli abdullahi da umar ko mene ne haka ne ko yaya ne kai ma ya suma uzalika minhu don ya ji daga dahir tun daga abdullahi da umar waye zai shaurari salim فلما راى ذلك عبد الله قال da Abdullahi dan Umar yaga cewa Hajjaji yana kallon shi ne don ya tabbatar da abinda Salim ya faɗa sai ce qala sadaqa Salim abinda Salim ya faɗa maka shine daidai gaskiya ya faɗa maka طيب aina mahallu shahidi babu salati fil baiti ai mun gama da wannan ko to sai ce wa taqsir salati وتعجيل الخطبة بعرفة أين محل الشاهد إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الصلاة محل الشاهد كده يزو عنواني يا فتكي نوكو magana ta kare ko ba ta bukatan bayani babu salati bi minan yawmat tarwiya babin da yazo na yin sallah bayanin yin sallah a mina ranan tarwiya wace rana ce ranan tarwiya ranan takwas ga wata za a je mina a yi sallar azahar la'asar magarba isha a kwana gari ya waye a yi sallar asuba ya zama tara ga wata kenan sai a kama hanya ina sai a kama hanya arafa sai kowa ya nufi ya nufi arafa wal jumu'atu bi minan wa arafa in aka je arafa sai ya dace ranar arafa din nan ranar juma'a ce wace sallah za a yi juma'a ko azhar eh eh me eh eh yanzu ka yanzu ka ka ka yi duba ka yi abin nan ko za mu gani insha Allah ranar arafa sai ya dace ranar ranar juma'a ce suka ce azhar za a yi shi yasa ba za a bayyana karatu ba raka'a biyu da aka yi din nan ba raka'a biyu ba raka'o'i biyu na juma'a ba ne raka'o'i biyu ne na kasar an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى باب الصلاة بمنى يوم التروية ما كانت تافتكو إن يبدو دقا مكة نيكو دقا إلاني دي زيزو ya yi sallah asuba inda yake zai zo a zahar za ta kama shi ranar takwas ga wata amina zai a zahar la'asar magaruba isha ya kwana gari ya waye ya yi sallah asuba wasu bai bimina sun ma yagdu sa'an nan ya yi sammako iza tsala a shamsu ila arafa in rana ta fito sai ya kama hanya zuwa arafa an fahimta ɓangare na farko na tarjaman ya fito kenan ko shaura mai ɗaya ɓangaren kuma kenan ƙala malikun imamu malik ya ce wal'amurin da zilakti lafafi inda na al'amarin yadda al'amarin yake a wajenmu babu sabani ba ce ne na ce annal imama la ya ji haru bil ƙur'ani wajen ku bil ƙur'ani ko bil ƙira'a bil ƙur'ani wafi ruwayatin bil ƙira'a ya ce liman ba zai bayyana karatu ba a zahar da za a yi ɗin fi zuhuri yau ma'arafa wa annahu ya nasa yau ma'arafa zai ma mutane kutuba ranar arafa wa anna salata yau ma'arafa inna ma hiya zuhurun a yi sallar da za a yi arafa inna ma adatu hasirin wa huwa isbatul hukmi fil mazkuri ونفيه أما أداه إنما أي صلى الجزاء أيرنا أزهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر كودا يا داتي رن رانا الجمعة صلى أزهر زائي ولكنها قصرت من أجل السفر ركعة بيود أكي إنن أزهر إنن ba juma'a bace ba ai kasaru ne saboda matafiya ne kasaru ce kasaru ne kama su قال مالك إمام مالك يتي في إمام الحاج أمير الحج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة إن ران الجمعة سكدات راد ران عرفة أو يوم النحر قرانا صلى ببا صلى أو بعد أيام التشريق قوة راناتك أيام التشريق إنه لا يجمع لمن بزي جمعة بقى fi shay'in min tilkal ayyam ba juma'a zai ba azhar za a yi maza inji imam malik me yasa matafiya ne saboda matafiya ne raka'a biyu da suka yi din nan azhar ce matafiya ne kasar su kai matafi juma'a ta waje ba kan shi me ce me matafi juma'a ta waje ba kansa me yayi wajibi a kan shi azhar fikihinsu ke duk matafi sallar juma ba wajiba ba ce a kansa ba sunna ce azahar ita ce wajiba a kansa to shi sa azahar zai me yasa yi tarka biyu saboda kasar matafi ba yana kasar ba ai an gani ko dama an ce kowa ya zo da biro da alkalami da takarda na ga makiyata ina faɗa cewa دقات قلب المئر امرئ قائلة له إن الحياة دقائق وثواني وأن يبنشك أبا بيرو وأن يبنشك أبا تكدى wani kuma cikin azumi sai da ya bugu ya ce wallahi malam da kace mutattahuwa da takarda da biro din nan yanzu muka ga amfanin karatu sosai muna ci dole sai da dole sai da haka yin karatu don ka ji daɗi ko kana son makaranta ko kana son kaza kaza kaza shine ya kawo mana wa alhadu haka na ya je makaranta ne dan yana jin daɗin karatun ko ba inda za shi ko yana ko abin yana burge shi shikenan zai fa'idantu da yawa amma ba da yawa can kwarai ba a a sa'annan kuma wanda yake karantarwa karantarwa ake da fada da jayayya da wannan kungiya da wannan kungiya sai a gama abubuwa ba sa shiga zukata babu tarbiyya a ciki an fahimta in ba ka ba suna karatuttuka nawa aka yi amma har abada in matsala ta tashi an tambaye ka zauna shekara nawa ana karatu da kai kana da littafi kana gani mana hukuncin kuma baka sani ba to me kenan aka yi hukuncin kuma baka sani ba me kenan aka yi baka mai da hankali ba ne ba da kai ma ka zama malami babban malami shi kenan babu salatil muzdalifa babin da ya zo na bayanin sallah muzdalifa muzdalifa in an dama matakai uku ne yau tarwiya ranar takwas ga wata ina ake mina kashi gari tara ga wata baki ɗaya sai a kora zuwa ina arafa rana na faduwa kuma sai a malalo zuwa ina muzdalifa kashi gari kuma sai a malalo zuwa ina mina aje a yi jifa shi kenan a sauran mina matakai kenan ko ranar takwas ga wata ina ake mina masjid al-khif mina tara ga wata da bayan rana ta fito sai duk baki daya a tunkuno zuwa ina arafa aje a tsaya arafa har rana ta fadi rana na faduwa kuma sun ma'afidu sa'an nan a malalo zuwa ina zuwa muzdalifa nan za a tsaya a yi magaruba da isha a kwana a yi sallan asuba sa'an nan kuma baki ɗaya kuma a mai a taru zuwa ina za a je jifa to daga nan in an yi jifa ranar sallah kenan ko sai a kama hanya wanda za shi yi tawafil ifada wanda zai dan jinkirta wanda zai kaza wanda zai kaza rannan ne manya-manyan mafi yawancin ayyukan hajji za a yi sa'an a dawo a zauna mai na kwana uku ko kwana biyu alaisa ka zalik matakan kenan ka haddace su haka kai ma ka zama malami ke insha Allah an fahimta to babu salatil muzdalifa babin da yazo na bayanin yin sallah a muzdalifa ma'ana daren sallah kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا أي جمعا منظر الله صلى الله عليه وسلم da aka kamo hanya zuwa zuwa zuwa muzdalifa ya tsaya hanya ya alwala ya gaggauta wani yace as-sala yace as-salatu amamak yace sallah na gabanka sai da aka yi muzdalifa aka yi sauka aka yi alwala aka yi komai shine aka yi sallar magruba da isha jami'i ma'ana lailatul muzdalifa wannan daren za a yi sallan magarba da isha jam'i to ina aka baro azhar da la'asar ina aka yi su arafa arafa aka yi su ranar arafa din kuma ina aka yi asubata amina قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول أسامة بن زيد ينا فدرجيوا دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة منذ الله يا يا داود عرفة زوا من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ da kai wani wuri sai ya sauka sai ya yi bawali sa'an nan sai ya alwala falam يسبغ الوضوء فلم يسبغ الوضوء إنا ما فلم يسبغ الوضوء بيتشك الولا با sai ka ce manzo Allah bai cika alwala ba manzo Allah zai alwalar da bai cika ba falam yusbighil wudu'a yayi alwalar a gurguje eh eh yayi me bai maimaita ba ji in kai alwala ɗaya ɗaya baka maimaita ba alwala ta cika ko bata cika ba alwala ta yi ko bata yi ba in kai ɗaya ɗaya alwala ta yi in kai biyu biyu alwala ta yi in kai uku uku alwala ta yi sai dai wanda ya uku ai ba kama wanda ya ɗaya ba ne ba ku eh dangane da manzo Allah suka ce sai alwala bai cika alwala ba eh bai ga bai mai ba bai maimaita ba an fahimta amma kalma falam yusbiqul wudu ina mana falam isbaqul wudu menene ino isbaqul wudu shi ka alwala amma za ka yi magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sai ka zabo kalma fa ba kowace kalma ba larabiyar kalma za ka dauka ka fassara manzon Allah da ita an fahimta saboda Allah da ya halice shi in zai kiraye shi ko zai magana da shi sai ya kawo kalma ko kalma wacce take da daraja da girma ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir ba haka bane ba ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن كان تبتغي مركنا نيمن يدما تكا منذ الله يدوى يكي نما الله يسألك تبتغي مرضات أزواجك وتكلم ذا أنفاني لك أه كان نيمن tabtaghi kana neman ne natsuwa eh kana neman ka kwantar musu da hankali eh kana neman haɗin kan kana neman kwantar musu da hankali wanne ne yafi yasa wai ya tsawata manzo Allah ya masa fada duk ba haka na bane ya ayyuhan nabiyyu لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم zargin sa aka yi fada aka yi masa ka ba yaro aiki ka ce ya yi sai ka zo ka tarar da ya wahal da kanshi ce me yasa kake wahal da kanka ne me yasa kake wahal da kanka dan me kake wahal da kanka ba a dora maka wannan wahala ba zargi sa kake ko tausaya masa kake lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan me kake haramta maka kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajika kana son kwantar da hankalin iyalanka wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki shine mai gafara mai jin kai mana in akwai laifi Allah ya gafarta mishi kenan dama tintini aka ce inna fatahna laka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wannan shi ke nuna cewa kowane ne kai wata rana sai ka nemi haɗin kan matanka kowane ne kai ka fi fir'auna ka fi kowa ja'irci da karfi da faɗa da masifa wallahi wata rana sai ka nemi haɗin kan haka ne haka ne za a iya zama har abada ba haɗin kai ba ka nemi haɗin kanta ba kai kanka za ka ji daɗi ba za ka taɓa jin daɗi to to ina muke a ina eh faƙultu lahu a salata a kan walam yusuf bi a muke ta neman kalmar da zai dace ko نزل فتوضأ ف... فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك الص... نفرق الصلاة يزكما الصلاة معك ما هو الفرق هنا جامع الدروس العربية إيه الصلاة معنى إلزام الصلاة معنى أي صلى ذلك نكما الصلاة أمامك مبتلى للأباري فركب سيما الله صلى الله عليه وسلم يا هو أبرها وسع فلما جاء المزدلفة يزو مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء سيما الله يسوكا سي الولا كمن يدي صابي وانجا يأتي الولا با يدي صابا با كوبي ميميتا با bai maimaita ba da ba yadda ya saba ba wanne ne ya fi ba yadda ya saba yi ba fa'as baga ludu'a sai alwala yadda ya saba yin ta sun ma'uƙimati salatu sa'an na aka tada ikama fa sallal maghriba ya manzo Allah ya sallaci maghriba da sauran sahabbai ya yi musu salla sun ma'ana ka kullu insanin ba'irahu fi manzilihi sannan kowa ya je ɗaure ɗakuminsa a masaukinsa ثم أقيمت العشاء سألنا أكتا لإكاما صلى العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا معنى أي جمع مغربة العشاء كنبا أي نافلة سكان مغربة العشاء قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي الخطمية أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا صلى ترى منذ الله أتكين حج بنقوانا المغرب والعشاء سن صلى مغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا جمع أكي أكي مغرب ركع أكو أكي إشارة نوع بيو قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا أبلا دان عمر يا كسنجينا صلى المغرب والعشاء مزدلفة يي جمع باب صلاة منى lokaci ya karfe biyar ko to in yaso sati mai zuwa sai a san lokacin da za a yi sallah da lokacin da za a tashi karatu rufe karatu ko an fahimci cewa imanin da muke da yake tare da mu din nan kyauta Allah ya bamu ba aiki ba karfi muka nuna ba sai sa kar mai sakaci da shi ko duk abin da ka rasa matukan imaninka na tare da kai wallahi ba kai hasara ba duk abin da za ka samu kuma matukan karamu da imaninka wallahi ka yi hasarar duniya da lahira an fahimci wannan magana ko za a sake maimaitawa duk waɗanda ke so su tara duniya da su zalunci bayan Allah su wulakantar da su yi abin da za su mai suke so su tara kuɗi manya-manyan gidaje manya-manyan motoci manya-manyan riguna abinci masu duk komai baki ɗaya da duk waɗannan da ka tara su kana tara su ɗin zuciyarka na bugawa ɗaya bayan ɗaya da ƙatu kalbin ri'in ƙa'ilatun lahu innal hayata da ƙa'iku wasa wani tana bugawa ɗaya bayan ɗaya rana ɗaya akwai bugun karshe tana bugawa sai ta shi ke nan bugun karshe ke nan ba za ka ko ɗaya ba bai shi ya mutu kenan duniya kuma illar da ke cikin da sai ka gama tara ta sai ka tafi kabarta ka kai hasarar ta kenan ko to inda zaka je din kuma sanadiyar tara duniya ka rusa inda zaka kaga duniya inda ka tara kai hasara to inda ka je baka tara ba shi nan ne zaka samu jin dadi eh gidaje ne guda biyu da kai gida ɗaya abuja gida ɗaya kano ko katsina ko inda kake garin ku da gargajiya jin daɗin rayuwa sai ka raya abuja duk abin da ka samu yana abuja randa duk tafiya ta kama abuja za ka ji daɗi amma aka ce yau za a je kano fa saboda me ba ka raya wannan gidan ba abuja kaɗai ka raya an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم